بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله muna ƙara mu Allah subhanahu wata'ala godiya bisa ga ni'imomin da ya mana yake mana marasa iyaka wanda ba mu iya kididdigewa kamar yadda ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah cikin ikon shi bara kamar irin irin haka ne muka yi karatun ƙarshe na watan Ramadan muka rufe muka yi addu'o'i muka ce Allah ya kai mu baɗi lafiya alhamdulillah cikin hikimar Allah da baiwar shi da falalar shi gashi bana ma ya kawo mu yau za mu fara karatun tafsirin Ramadan rana ta farko a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wadda ta yi daidai da shekara ta dubu biyu da ishirin da hudu miladiya. Alhamdulillah yau ne rana ta farko wadda za mu fara karatu na bana na wannan shekara. muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka Allah yadda muka gafara wannan lafiya Allah ka sa mu ga karshe lafiya kuma Allah alkhairan duk da kake ba bayanka a cikin watan Ramadan Allah ka ba mu Allah dukan yafe zunuban da kake yahe mu bayanka da yanta wanda kake daga kowace irin azaba Allah ka yanta mu a cikin wannan wata mai albarka Allah muna roƙonka albarkar wannan wata na Ramadan mai albarka da albarka wanda ka aiko da alkur'ani a cikin shi da kuma albarka alkur'anin da albarka bayanka masu imani masu yin azumi da ruku'u da sujada da karatun alkur'ani da istighfari da salatin manzanka Allah dan alfarman wannan abubuwa masu alfarma a wajenka Allah ka yaye mana damuwoyin da ke cikin al'ummar ƙasar nan na rashin kwanciyar hankali kashe-kashe da sace-sace da tsananin rayuwa da miyagun halaye da suka addabi al'ummanmu Allah albarkar Ramadan da abin da ka sauka cikin Ramadan Allah duka yaye mana Allah dukan alhairi da kwanciyar hankali da karuwa arziki da walwala Allah ka saukan mana a ƙasan nan albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar watan Ramadan Allah falalanka ce kai ke badawa mun roƙe ka Allah in an roƙe ka badawa kake Allah mun roƙe ka ka bamu kuma alhamdulillah kamar yadda aka sani wannan shekara ce da ke cike da matsaloli ga al'umma musamman talakawa to muna roƙon Allah ya yaye kamar yadda muka faɗi kuma wajibi ne mai kira ga waɗanda Allah ya ruwa mu asiri suna da yadda za su yi a wannan hali da ake ciki musamman zuwan wannan wata na Ramadan su taimaka ma bayin Allah waɗanda ke fama da yau kafin azumin ma wani da kire ke cin abinci to idan azumi ya zo kuma dole ya azumi to a rika kallon irin waɗannan ana taimaka musu da abin buɗe baki abin sahur da ɗan abubuwan da za su ji daɗin ibada in mun yi haka Allah zai gode mana Allah zai karɓe mu ya gafarta zunubanmu kuma kar mu ce sai alhaji wane sai honorable wane sai hamshaki wane a'a kai a ɗan gidanka ɗin yadda kake ganin kai ma Allah ya ruha ma asiri ka samu na buɗe baki in mutum biyu kake iya taimakawa in mutum uku in mutum ɗaya ka samu wani wanda ba cikin iyalinka ba yana da bukata ka taimakai kai ma ka taimaka in za mu rika haka makoci ya kalli cikin makotan shi wane ne ke da ɗan matsala ya ɗan taimaka mai wancan ma ya kalli makotan shi wancan ma ya kalla sai ka ga an samu walwala to muna fata kowa ya bakin kokarin shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi falyunfiq mimma ataahu Allah wanda Allah ya yalwata mu yana da dukiya da yawa zai bada tirelolin gero da na shinkafa da taliya ya bada liyun fi zu sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizquhu wanda kuma Allah ya takura mai bai da abin da yawa in ƙyar taliya ɗaya kake iya ba wani ya shiga gida shi ma ya dafa da iyalin shi ba shi in ƙyar ɗan kohin shinkafa ko tiya kake da dama ka ba maƙocinka wanda kaga bai da shi ka taimaka mai shi ma ya ji daɗin bautar Allah to muna kira ga dukkan al'umma Allah ya ba mu ikon taimaka ma junanmu da kaɗan da mai yawa kan mu ce sai mai kuɗi da yawa ne zai taimaka ko sai gwamnati ko sai ɗan siyasa a'a muna iya taimakon junanmu da iya abin da Allah ya hore mana kahin masu yawa kuma su hango su masu kawo Allah ya mana muwafaka Allah ya samu azumi lafiya mu gama lafiya ya kawo mana kwanciya hankali da zaman lafiya alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to zamu ci gaba idan ba a manta ba bara mun kwana a cikin suratul hudin ne mun gama kissar annabi nuhu alaihi salam za mu shiga cikin ƙisar annabi Hud alaihi salam sai kuma wata ya zo ƙarshe lokaci ya ƙare muka yi addu'a to za mu dasa daga ƙisar annabi Hud alaihi salam inda muka tsaya. Allah shiga ta malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم نعم وإلى عاد أخاهم هودا
الله أكبر قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره مهم.
إن أنتم إلا مفترون Allahu akbar to wannan shine farkon kissar Annabi Hud alaihi salam da mutanen shi Adawa bayan farkon sura ta faro da maganar shi mai gidan wanda ake sakan mu alqur'anin tawara da kitabun ukimat ayatu thumma fussila min ladun hakimin khabir sai maga- sai maganganu masu tsawo sannan ta dauko kissar Annabi Nuhu aka kai karshe sannan aka zo kissar Annabi Hudu yanzu in mun gama kissa annabi hudu za mu shiga ta annabi salih alaihi salam in an gama za a shiga kissa annabi ibrahim alaihi salam in an gama kissa annabi ibrahim alaihi salam za a shiga kissar annabi lut in an gama kissa annabi lut alaihi salam za a shiga kissar annabi shu'aib alaihi salam in an gama to sai kuma hai ab- in an gama kuma sai Allah zai gaya ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dalilin da yasa yake bashi waɗannan labarin kisoshin sannan can sai a koma suratu Yusuf Ai- ai, ita suratu Yusuf kaco kan dinta tana magana kan Annabi Yusuf ne alaihi salam da abubuwan da suka faru a abun nan din shi- a rayuwar shi sannan kuma sai can mu koma suratu Ibrahim kuma aji yadda Annabi Ibrahim yayi a dan taba magana kan to ga yanan dai za mu ji ƙarshe-ƙarshen wannan surar duk in Allah ya bada kisoshin sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama hikimar kawo kisoshin annabi ake gaya mawa manzon mu sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce wa kullan naqussu alayka min abba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak ya rasulullah duk wannan da kaji muna ta baka labarin annabawa manzo kaza ga yadda aka yi da shi ga yadda ya ce ma mutanen shi ga yadda mutanen shi suka ce mai ga yadda aka tsayar da mu'minan shi ga yadda aka halakar da kafiran shi duk muna gaya maka ne ma nusabbitu bihi fuadaka abinda zamu tabbatar da zuciyarka ta samu natsuwa duk abinda ya faru gare ka kasancewa ba kanka faru ba ya rasulullah haka hanyar take ta Allah wan- yana son bayin shi manzanni yana girmama su darajar sunana amma yakan bari su yi gwagwarmaya da makiyan shi to Allah yana karanta mu annabi wannan kissoshi ne dan ya samu natsuwa to kaga kenan Allah ba da mu yake magana ba mu an karanta za mu samu natsuwa amma Allah ba ba da mu yake ba sai da mu mun shige cikin manzon mu annabi ake gaya mu to duk muna biye da shi wannan kisoshi da Allah ya gaya mu annabi haka shine ma dalilin da duk masu yin hidimomin maulidi a karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani eh, eh, hujjoji da ake kawa dalilin kaza ake maulidi dalilin kaza ake maulidi Shehu Ibrahim yace da a'a ai duk dalilin maulidi ga ta nan mun nafsan bihu min al-ayatil karima muna istinbadin maganar a zauna a karanta tarihin manzo Allah daga wannan ayar mai girma inda Allah bayan ya gaya ma gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallama kisoshin annabawa yace muna gaya maka ne dan mu tabbatar da zuciyarka yace idan dai har manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai buƙaci a karanta mai kisoshin annabawa dan ya samu natsuwa to mu kuma ashe in aka karanta mana kissoshin tarihin rayuwar manzon Allah mu kuma fa mu ne mafi cancanta mu ko mu samu natsuwa da jin tarihin manzon mu da yadda rayuwar shi take haka nan ko Na'am.
to haka duk wannan ya dukka bai daina wani kama kama ka tsaya nan ya ishe ka hujja Allah ya mana muwafaka to Allah subhanahu wataala ya ce wa ila adin akahum huda wato zuwa ga adawa wato arsalna akahum hudan kenan mun aika musu da dan uwansu annabi hudu alaihi salam da annabi hudu ya zo wajen adawa kamar yadda dukkan manzanni ke ce ma mutanensu haka ya ce masu qala ya qaumi ibudullah yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah shi kadai ma lakum min ilahin gairuhu ba ku da wani abun bautawa in ba Allah ba eh ba ku da wani abun bautawa in ba Allah ba duk wanda ya bauta ma wani abu ba Allah ba yayi aikin banza fa abidul muhdati zaka abisun iz kulluhum mubtaqirun wa hadisun duk wanda ya bauta ma wani ba Allah ba yayi wasa ma yake yi domin da shi mai bautar da wanda ake bauta ma duk mabukata ne wajen Allah ba mai iya tsayawa da kafar shi sai Allah ya tsaye da shi to kaga ra'ufa talib wal matsalubu kenan da mai nema da wanda ake nema gun shi duk sun yi rauni sai wanda yake shi ke da komai da kowa shine Allah shi ya cancanta a bauta mai in antum illa muftarun annabi hudu yace ku ku mutane na game da abubuwan da kuke bauta mawa ba Allah ba in antum illa mumtarun ba ku kasance ba face ku masu kirkira ne kawai ku kirkiri wasu duwatsu ku kirkiri wasu itatuwa ku kirkiri kaza ku ce su ma abun bauta ne bayan ga Allah da ya halicce ku yake raya ko yake muku komai da komai kirkira ce kawai ku rabu da kirkira ku dawo kan gaskiya bauta ma Allah shi kadai na'am يا قوم لا أسألكم عليه أجرا
mm.
إن أجري إلا على الذي فطرني
ayyo أفلا تعقلون Allahu akbar yace ya kaumi ya ku mutane na ku lura fa duk wannan fafutukar da nake yi ba dare ba rana ina ta kiran ku ina ta lallashin ku ina ta muku wa'azi ba wani abu za ku ban ba ba wani abu nace ku ban ba la as'alukum alaihi ajran ban tambaye ku lada ko na kwabo ba akan nasihar da nake muku da kiran da nake muku da lallashin da nake muku ba ban ce ku ban komai ba in ajri illa ala allazi fatarani sakamako na ba gun kowa yake ba sai gurin wanda ya kage ni mahalicci na wanda shi ya halicce ni shi ya halicce ku shi ya aiko ni in gaya muku abin da nake gaya muku to shine nake kwadayin sakamako a wajen shi amma ba gurin kowa ba afala taqilun me yasa ne ba ku hankalta ku gane cewa abin da nake kiran ku akai gaskiya ne kuma ban neme komai a hannunku ba balle ku ce ko sana'a nake yi na'am ويا قوم استغفروا ربكم ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم Mm.
ولا تتولوا مجرمين Allahu akbar yace wa ya qaumi ya ku mutane na kaji wa'azi da nasiha da da'awa cikin lallashi da jan hankali da magana mai daɗi haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana duk manzannin Allah haka suke kiran al'ummar su kafirai masu bautar gunki cikin lallashi da jan hankali da magana mai taushi wa ya qaumi ya ku mutane na istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku mana thumma tubu ilayhi kuma ku tuba ga Allah idan kuka nemi gafarar Allah kuka tuba gare shi duk abinda kuke nema na alheri Allah zai baku yursilis samaa alaikum midraran Allah zai sako muku da ruwa mai yawan zuba har sai ya iya ya ishe ku an ce a lokacin su adawa manoma ne makiyaya ne to lokacin da Allah ya ku annabi hudu ya fara musu wa'azi sun samu jarraba ta fari wajen shekara uku ba a yi musu ruwa ga kuma dabbobinsu duk sun samu matsala ga matansu ma duk sun daɗe ba su haihuwa saboda halin yau to shi ne yake cewa ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba gare shi in kuka yi haka duk wannan matsalolin naku za su bushe yursilu sama alaikum midararan ka gani Allah zai sako muku da ruwa mai yawan zuba bayan wannan kuma kuna takama da ku masu ƙarhi ne ku masu dukiya ne wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum ba in kuna kuka nemi gafara Allah kuka tuba Allah sai ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin ku da kuke da shi ka san ada ba a taɓa yin masu ƙarfin su ba a duniya ba a taɓa yin masu girman jikinsu a duniya ba lokacin ma da yake ya take take ta kiransu zuwa ga Allah da suka tashi yi mai barazana ta suka waye ya zai dame su da kira cewa su in ba su ba wai azaba za ta zo azaba za ta zo to ta zo mana man ashaddu min naquwa wane ne yafi mu tsananin karfi azabar ta zo mana da karfi suke takama Allah ya ce oh oh awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan fa kanu bi atina yajadu to ba su ganin ubangijin da ya halitte su ba su tunanin ya fi su ƙarhi ƙarhin ayyin su aka yi aka ba su ƙarhin ko to ba su tunanin wanda ya halitte su ya ba su ƙarhin ba su tunanin ya fi su ƙarfi suke jayayya kuma da shi to shi ne idan Allah ya ce in kuka nemi gafara Allah kuka tuba Allah zai sako muku da ruwa duk matsala ta wuce sannan kuma ya ƙara muku ƙarfi kan ƙarfin da kuke ganin kuna da shi dama shi ya ba ku wancan to zai ƙara muku wala ta tawallon mujrimi kada ku biye ma miyagun mutane masu kangare ma Allah masu yi ma Allah shirka suna bauta wasu abubuwa na banza to har kullun aka ce ai ai istighfar a nemi gafara a tuba shi kanshi neman gafara a tuban yana da hawa hawa ne neman gafaran kafirai ba irin na musulmi bane neman gafaran musulmi mai aikata zunubai ba irin na keɓantattun bayan Allah bane in aka ce makafiri ka nemi gafara Allah ka tuba ma'ana ka daina shirka da Allah ka yadda Allah ɗaya ne ka zo kuma ka tuba ka dawo wajen Allah ka bauta mai shi kaɗai ka watsar da duk ka can banza in aka ce makafiri ka tuba ka nemi gafara Allah abin da ake nufi kenan kai ko musulmi wanda kana ta ayyukan sabo irin mu in aka ce ka tuba ka nemi gafara Allah to ayyukan da kake na sako da miyagun halaye ka bari tunda kai kana da imani ka yadda da kadaituwa Allah to laifukan da kake su ake nihin ka tuba ka bari to suko bayan Allah su kuma wanda ma irin manzanni wanda ba su laifi hatta manzan mu shugaban manzannin baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam ai yana istighfari amma ka san istighfarin annabi ba irin nawa ne da naka ba mu muna istighfari ne Allah laifin da muke yi ka yahe mana Allah laifin da muke ka yahe mana saboda muna tabargazu da yawa da kaba'irai da saga'irai doyi muke to shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama baya baya bai taba saban Allah ba balle a ce yana neman a yahe mai zunubi in ma yayin tuntun Allah ya ce ya yahe balle ma bai yi ba to saboda haka in ka ji manzo Allah ya ce yana istighfari to neman ƙarin ci gaban daraja ne wajen Allah dan yana cewa innahu la yughanu ala qalbi fa astaghfirullah mi'ata marra wani lokaci nika ji ɗan duhu-duhu a zuciyata ba zan samu jin daɗi da natsuwa ba har sai na yi istighfari so ɗari sannan in ji zuciyata ta saki wai malamai suka ce wannan ɗan duhu-duhun da annabi ke cewa yana wai gainu anwarin gainu azkarin la gairu anwarin ba ba wai duhu ne na irin wanda ka sani duhu a'a haske ne ya taru da haske da yawan ambatan Allah ya zuce a ji ta ɗan abin ga ambaci Allah da yawa sai kuma zuciyar ta warware to kaga ashe istighfar ba kowa da yana yin Allah irin mala'ika kaji ya kadaita Allah ya bauta mai kuma suna istighfar suna tuba dan bayi ne na Allah kuma kullum suna neman ƙarin danna a wajen Allah subhanahu wataala da haka ko dukkan manzanni ko suna kiran ba a bayi suna kiran al'umma zuwa ga istighfari a neman a tuba ga Allah idan ba kuma farkon wannan sura Annabi sallallahu alaihi wasallam ma haka yake a mutane Allah ta babu illallah innani lakum nabiyyu wa rasulun manzo Allah ne da kai mana mu kuma shi wa kuma tubi tubu ilai yumatikum mata'an hasanan ko ila ajal musamman fadl fadla sun farko wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi yana gaya mana mu al'ummashi ku nemi gafara ubangijinku sannan ku tuba gare shi idan kuka nemi gafara kuka tuba ga Allah Allah zai jiro da ku daɗi daɗi wanda yake kyakkyawa da abin da kuke yarwa a duniya zai ba ku wanda kuke nema bayan da kake daɗi kuma kana ta saban Allah ka ki ka tuba ya za ka yi ta samu rayuwa mai daɗi haka ne wani cikin lazi fasa ba kowanne Allah zai ba shi irin kowanne da ya so ya ba shi zai ina istighfari ana tuba sannan kuma idan muka ci gaba nan magana annabi sa annabi sa alfani da zamu shiga nan gaba shi ma aka ku ji an ya kauce wa Allah ma kuma da ne ko an sha kuma da Allah wasu amara kun biya wato shi ma sai ta da aka ka ji ake Allah ya ya cikin ku a bayan kasa saboda ku da mutum ku duba gare shi ko saboda haka duk wanda ya kira ka zuwa ga yin wani aiki na musulunci a cikin aikin da ya haɗa maka da kanka istighfari daga kubar ga Allah kana neman gafara Allah wallahi wannan zai cuce ka ba duk wanda ya kira ka zuwa ga wani aiki wanda ya ce ka rika istighfari kana tuba ga Allah kamar yadda Allah ya kita bukuratan wa asilan kai da sahi kai da yamma kana neman gafara Allah wallahi duk wannan hanya duk wanda ya kira ka ga irin wannan aikin wallahi bai cuce ka ba kuma ya kira ka zuwa ga shirya kuma in ka bi shi ka shirya kullum Allah ce yake mu nemi gafara mu tuba to saboda haka duk hanyar da za ta jawo ka zuwa ga tuba ga neman gafara Allah to wallahi hanya ce mai kyau hanyar manzanni ce hanyar Allah ce kuma wanda duk ya kira ka kanta ya kira ka zuwa ga alkhairi Allah ya ba mu iko ansawa to mu je malam قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نعم وما نحن لك بمؤمنين Allahu akbar to ga amsar da mutanen annabi Nuhu adawa suka bashi kenan a gani yace yursil sama alaikum min zaran wa yazrukum quwwatan iya quwwatukum wa la tasallaw mujrimin sai suka ce qalu ya suka ce ya hudu kai hudu mu fa muna ganin ma ji ita na bi bayyana mu baka zo mana da wata hujja ta gaskiya ba baka zo mana da wata hujja ta gaskiya wadda muke gani ya kamata mu bi ka ba wa ma na hanu bi tariki alihatina an qawlu kuma mun za mu gaya maka mu ba mu zamo za mu iya barin gumakan mu ba saboda wannan magana taka maganar ka ba za ta samu bar gumakanmu da muke bauta mawa ba suwana na da gunki kaza suwana na da gunki kaza suwana to duk gungunan na ba za mu iya barin su mu dawo kan maganar ka kai kadai ba amma na hannu ka bi mumini mu ba za mu yarda da kai ba ba za mu yi imani da kai ba kenan in ma za ka bari ka bari ko na'am إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء na'am قال إني أشهد الله واشهدوا عني بريء مما تشركون من دونه mhm فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون Allahu akbar. To, Allah subhanahu wata'ala ya ce, annabi ah, sai suka ci gaba da ce mu annabi Nuhu alaihi, annabi Hudu alaihi salam, inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu suka ce kai ba ma wani abu zamu faɗi game da kai ba Hudu. Wannan maganganun da muke yi muna ganin ka ba cikin hankalinka kake ba. Inna qulu illa ataraka ba'd alihatina bisu. Abinda kawai zamu ce kila ma wasu daga cikin gumakan nan namu sun shahe ka da wani mugun abu kila sun je heka ka da hauka wannan goma kan da kullun kake ta cewa a bar su aikin banza ne to muna ganin sun sun shahe sun washe ka sun shahe ka da wani abu mummuna kan maganar da kake ba cikin hankalinka kake ba ka ji kuma wani wahami da ba ita bai ma san abin da ake ba dutse an gyaggyara shi an mai kwalliya bai san abin da ake wai shine kuma zai dora ma wani abu saboda su sun sun kirkira abun su sun yarda a haka to shi bawan Allah ina ruwan shi da wannan tarkacen banza suka ce wai muna ganin kawai abin da zamu ce muna ganin kuma kannan namu sun sun washe ka sun shahe ka da wani mugun abu shi yasa kake ta maganganu ba kai ba gindi qala sai annabi hud alaihi salam ya ce ni dai ku sani inni ushhidullah ni dai ina tabbatar ma Allah cewa ni ba ruwana da abin da kuke yi washhadu kuma kuma ku shaida ni ina shaida ma Allah kuma ku shaida ina shaida muku anni bari'un mimma tushrikuna min dun ba ruwana da abin da kuke ma Allah shirka da shirka da shi wanda ba Allah ba duk wani abu da kuke ma Allah shirka da shi ba ruwana da shi ina shaida ina shaida ma Allah ya sani kuma ku sani ku shaida duk abin da kuke bauta ma kuna ma Allah shirka da shi ba ni ba shi ba ruwana da shi ku san haka kuma ba gumaka sake-saki da duwatsu wanda ba su iya yin komai ba ku masu magana masu iya yin wani abu fakidu ni jami'an duk abin da kuka iya ku masu gumakan ku shirya mun tanajin duk makirjin da kuka iya ku shirya mun ku yi yadda za ku yi da ni kuma ba zan bar cewa abubuwan banza bane ku bar su ku zo ku bauta mu Allah shi kadai duk abin da kuka za ku iya ku yi mani faki duni jami'an ku baki ɗaya duk abin da kuka za ku iya ku yi min ku yi min sun malatun zirun ko? kan ku saurara mun duk abin da kuke iya yi ku yi min su kaga wannan in ba wanda ya san ya taka tsauri ya mai da al'amarin shi ga Allah ba haka ai ba ta yi ko shi kadai ya zo ma al'umma wanda akwai suna takama da ƙarfi suna takama da dukiya suna da sarakai suna da masu kuɗi suna da majiya ƙarfi suna da makirci iri-iri kuma ya zo musu da abin da ba su so kuma ya ce duk abin da kuka iya ku yi min kan ku saurara min ni kuma abin da nake ba zan bari ba ba zan saurara muku ba a gani to haka bayan Allah suke saboda suna da siƙa da Allah ko masu zirin fir'auna radda suka yi imani ma ba ma manzanni ba radda suka yi imani fir'auna ya ce a a a ni da na gayyato ku kuma za ku je ku yi imani tun mance ba to ba za ku ɗanɗana kuɗa ku zan yanyanke hannuwan ku zan yanke ƙawahuwan ku zan muku kaza kaza suka ce oho kai ka sani faƙari ma an ta ƙarin inna ma ta ƙari haziyar hayatun ya kai duk abin da kaga za ka iya ka iya ka yi kawai a iyaka abin da za ka iya yi a nan rayuwar duniya ko ba iyaka ka ce ku kai a kashe mu ba to an kashe mu fa sai me sai kuma ka bi mu lahira ka ƙara kashe mu kai ma za ka taho ai to saboda ka in mai imani ma imani ya riga ya shiga zuciya to daren dakam yake yana jin shi tsakanin shi da Allah ba shakka to dada balle manzo na Allah wanda Allah ya aiko shi musamman ya zai yayi wani dar saboda wani kafiri da zai mai wani abu yace fakiduni jami'an kuma la tunziru inni tawakkaltu ala Allah inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum imana ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha
na'am inna rabbi ala siratin mustaqim Allahu akbar yace inni tawakkaltu ala Allah rabbi wa rabbikum ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku ko kun ki ko kun so dai shine ubangijinku wannan tarkatan banzan da kuke bauta mawa ba su iya yi muku komai to ni na dogara ga Allah ubangiji na ubangijinku wanda kuma ba ma ni da ku ba ma min dabbatin ba wata dabba a bayan ƙasa illa huwa akhizun bi nasiyatiha face Allah yana rike da makwarkwadatta an san makwarkwada ko wato ma'ana face Allah yana rike da tsakiyar kanta kamar a tattara gashin kanka baki daya a rike ba inda aka wurga ka ba ba irin a ce gashin ma ba irin namu na dunkulallu ba a ce mai gashin mai yawa ne a tattara gashin haka kamar gashin mace a rike ya ba yadda aka yi da kai ba to wannan kina ce ta cewa ba wata dabba a bayan kasa face Allah ke da iko da ita sai yadda ya ga dama yayi da ita ba ma ni da ku ba imamin dabbatin illa huwa akhidun bina ba wata dabba face Allah na rike da makwarkwadar ta ma'ana Allah shike iko da ita yadda ya yake so da ita saboda haka ku ba ku iya yi min komai ni kuma abin da zan faɗi ba zan daina faɗi ba inna rabbi ala siratin mustaqim kuma lalle ubangiji na yana shiryar da bayin shi wanda yaso akan tafarki ne madaidaici in yaga dama sai ya shiryar da ku ku zo ku yarda da abin da nake faɗi na'am فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا
Mhm.
إن ربي على كل شيء حفيظ Allahu akbar yace fa in tawallau in ku Allah subhanahu wataala ce in sun juya baya su kafiran nan ko kuma in- in- in- fa in in kun juya baya kun ƙi yin imani da abin da nake faɗi faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum ni dai na fita ai na isar muku da abin da aka aiko ni da shi gare ku in ma kun juya baya kun ƙi yin imani to ni dai ba za ta shahe ni ba abinda aka aiko ni na yi dama kuma ma- wa ma'alar rasuli illar bala aikin manzo shine ya isar ba ya tilasta wa mutane dole sai sun bi ba a'a ya faɗi Allah ga abin da ya ce a yi ya ce a bar kaza wanda ya karɓa ya aikata ya tsira wanda ya ce ba haka ba shi da wanda ya aiko wanda ya aiko manzon to in kuma kun juya baya to ni dai na isan muku da abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku kuma wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum ko kun yi imani ko ba ku yi imani ba in Allah ya so ubangiji na zai canza wasu mutanen wanda ba ku ba in Allah ya so sai ya tafiyar da ku ya kawo wasu mutanen bayan shi wanda ba ku ba in ya ga dama su yi abin da ya ce su yi ko kuma su yi irin naku duk dai in Allah ya so sai ya yadda yake so ku kuma ɗin da ya tafi yadda ku wala ta zurruna shay'a ba za ku iya cutar da Allah da komai ba saboda haka shi Allah kafircin mai kafirci bai cutar da shi kamar yadda ɗa'an mai ɗa'a da nagartan mai nagarta ba ta amfana ma Allah komai ba wanda ya isa ya amfani Allah ba kuma wanda ya isa ya cuci Allah inna ma amaraka bi haza wa nahaka an haza fi ma ya'udu ilayka Allah ya ce kakka yi kaza kakka yi kaza kakka dan kakka je ka sha wahala ka fada cikin azaba kawai ba dan kakka yi mai komai ba da yace kayi kaza kayi kaza kayi kaza dan ka amfana ka je ka samu rahama ba dan wai in kai zaka amfane shi ba shi Allah baka amfana shi da komai ganiyun ne an kulli shay Allah bai bukata komai wajen kowa kai kuma ma Allah wai da ibadar amfana shi take me zai yi da tamu ne da Allah ibada tana amfana shi ne to me zai ibada ta mutane ai yana da masu ibada wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wai aqatis sama'u fa huqqalaha an ta'issa annabi ce sama tun daga ta ɗayan nan har ta bakwai ta cika ta batse har ta- tana kikirniya an san kikirniya ko wato kaman ka samu roka ai mata lodin wasu kayan nauyi kayan ya fi ƙarfin ma bodin yayin tana tafiya zaka da kaman kaman bodin zai balle to annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai a datti sawa sama tana yin haka saboda nauyi yace wa huqqalaha anta idda ya kama ya cancanta sama tai wannan karar saboda ma fiha mawdi'i arba'ati asabi'a illa wa fiha malakul sajidun aw rakib duk sama ba inda zaka dora yatsun nan naka guda hudu face akwai mala'ika gurin ya nemi Allah sujada ko su mala'ika ba su mala'iku ba su saban Allah ba wanda ya san iyakar su kuma ya labu duru rabbika illahu akwai mala'ikan da tunda aka halitta ruku'u yake ma Allah har duniya ta kare a ruku'un zai kare akwai wanda sujada yake yi har duniya ta kare iya halitta shi a a sujada zai kare kuma duk mala'ika dama tasbihin Allah yadda ka san baka iya daina numfashi haka ba ba su iya daina ambatan Allah yusabbihuna al-laila wan nahara la yabtu dare da rana tasbihi suke ba yankewa saboda an maida musu shi kamar numfashi su ba mata bane balle su sha'awar maza su ba maza bane balle shi sha'awar mata ba su ci ba su sha ba su kashi ba su tsari balle su je su ciwo ha- su nemo haram don su ci ko su nemo haram don su sha ko su je mace ce ta nemi namiji ta saɓi Allah ko namiji ne ya saɓi nemi mace ya saɓi Allah ba abin da Allah ya halicce su da shi sai sai bauta kawai ka gani suna umarnin Allah kawai suke aikatawa to idan ma misali wa inda ibadar da bin umarnin Allah amfanin shi yake wannan ba su ishe shi ba to su ma din wannan duk ibadar da suke yi ba su amfana ma Allah komai ba abin da suke ƙara ma Allah yadda ka san duk saban da za in duk duniya an taru an zama an masu saban Allah ba a cuci Allah da komai ba in duk an zama mutanen kirki kamar irin su sayyidina Abubakar da sahabban manzo Allah nan kowa ya zama haka ba kare Allah da komai ba in mun yi kirki man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alaiha Allah na nan daren dam yanda yake ba mai amfanin shi ba mai cutar da shi to shine yace in kun ki ma juya baya kun ki imani ni dai na isan muku da sakon da Allah ya ce in gaya muku in Allah ya ga dama kuma zai canza wasu bayin wasu mutanen wanda ba ku ba kuma in yi haka din ya tafi yadda ku ya kawo zuwa la tadrunahu shay'a ba za ku cutar da Allah da komai ba domin inna rabbi ala siratin mustaqim ubangiji na ina shi yadda wanda ya so ne akan eh inna rabbi ala kulli shay'in hafiz yawa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz mun mutu wajen ko? Hakika Ubangiji na hafizun ala kulli shay mai kiyayewa ne akan kowane abu ba abin da ke kubuce mu Allah. Saboda haka Allah ya ba mu iko yin abin da zai amfane mu. Allah ya nisanta mu daga abin da zai cuce mu duniya da lahira. To mu je mallam.
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ الله أكبر Allah subhanahu wataala to da aka yi ta gwagwarmaya da annabi Hudu alaihi salam da mutanen shi yana ta kiransu zuwa ga Allah suna ta gaya mai baƙaƙen maganganun da suka ga dama kamar yadda suka ce wa qalu man ashaddu minna quwwa wai kai da kake tai mana barazana in ba mai imani ba za a yi azaba za a wai to waye ya fi matsalanin karfi har da zai zo ya bada wata azaba ne to da tura ta kai bango annabi hudu ya yi iya aikin shi an zo kan gaba sai Allah subhanahu wataala ya ce to kyale su haka nan bari a nuna musu akwai wanda ya fi su karfi Allah subhanahu wataala sai ya aiko musu da iska iska mai ƙarfi guguwa Allah ya sako musu duk yadda suke takama da girman jiki da ƙarfi to sai Allah ya sako iska ba ƙarfi suke takama da shi ba Allah ya sako musu guguwa mai ƙarfi yadda goga ana irin iskar nan ta rani ta ɗau leda da karmami ta zaba da shi dan ta hangi leda ga dan ta tafi to haka aka rika ɗaga su ya daga su can sama iska ta dawo da su fam shikenan an gama da mu ta gani Allah subhanahu wataala ya fa amma adun fa uhliku fa uhliku bi tsagiya adawa an hal Allah an halaka da su da wata iska mai karfi sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayamin husuma Allah ya sako musu wannan iskar dare bakwai da wuni takwas ba a komai sai guguwa kawai kana takama da ƙarfi iska ya ta wujijjiga kai ta wujijjiga ka da kai da tukwanen gidanka da turakun duk abin da kake takama da shi ai sama da ku kaman karmami a jeho Allah subhanahu wataala ce fatara alqaw fiha sar'a ka'annahu a'jazu nakhlin khawiya sai ka ga kana ganin mutane bayan an yi musu wannan azabar ga sunan kwankwance ka'annahum a'jazu nakhlin kaman kututturan dabinai wanda suke an giggirbe su ba komai jikinsu kamar kututturan da itatuwan da bine ne kawai aka sansare aka zubar ba rai shi ke nan ƙarfin da ake kirari da shi ya tafi Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya ko kaga sauran wani ba da yanzu a duniya wanda ba a gama da shi ba fada da Allah akwai sauki ne ba sauki ba sauki shiri da Allah shike da dadi Allah ka yarda da mu da ayyukan mu to Allah ya ce wannan azabar ta zo sai aka hal tsayyatar da annabi Hudu da wanda suka yi imani su kuma kafira aka sako musu wannan baka iskar wato wata irin iska ce a wani gu Allah yana cewa arsalna alaihim rihal aqib mun sako musu da wata iska wadda take bakararar iska iska ka san akwai iska da ke zuwa da rahama ko da iska wadda zaka ji in ana zafin nan da ka ji wata iska ma da kaga kana ƙara daga riga kai ka ji wata iska mai daɗi ko sannan da ka jin ta ka san da rahama ta taho ta turo hadari hadari ya haɗu yanzu a saki ruwa kaga gari yayi daɗi an ji daɗin noma da sauran abubuwa wannan iskar rahama kenan wannan ba aqim bace iska mai albarka kenan amma sai Allah ya saka musu rihal aqim wata busassan iska wata ba alhairi cikin ta iska ce kawai mai mugun zafi kaman wuta cikin ta ma tazaru min shay'in atat alaihi illa ja'alahu karramim ba ta barin wani abu duk da ta bi ta kai shi sai ta mai da shi kaman tattaka idan abu duk gidan da ta bi ta kai shi ko wani ma'aikatar da ta bi ta kai shi ko wata dukiya sai ta mai da shi karramim kaman dai inda sirken dabbobi sun ci ciyawa sun tattake ta sun tattake ta wannan tattakar takin ba inda duk inda iskar ta bihe ta mai da komai kama haka yayi dugu-dugu to ita Allah ya saukan mu adawa saboda kangare ma Allah da gaya ma manzon shi bakaken maganganu da ko da yi ma Allah tsiwa Allah ya kiyaye mu to shine Allah subhanahu wataala yace walan ma ja amruna yayin da al'amarin mu ya zo shine wannan iskan mai karfi da take tumbike komai tunda dama girman karfi suka yi takama da shi da girman kai sai aka hada su da iska a ga da su da ita wa yafi karfi kaga ashe iskar ta fi su karfi ka gani to shi yayin da al'amarin mu ya zo najjayna hudan sai muka tsayar da annabi hudu wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani tare da shi muka tsere da su da rahama daga gare mu wanajjaynahu min azabin ghaliz muka tsere da su daga azaba wanda suke mai kauri mai tsanani wanda ta shafi kafiran su kan annabi hudu alaihi salam da duk wanda suka yi imani da shi hankalin su kwanta ba abin da ya shafe su Allah ya tsere da su Allah ka tsere da mu ka kara mana imani alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد الله أكبر الله سبحانه وتعالى وتلك عاد تقف عداوة تن ina masu shirin kangare ma Allah masu kafirce ma Allah suna ganin kamar sun zama wata tsaya a duniya ina su fa powers wanda ba su yarda a yi doka Allah ba sai tasu. Eh? Ina waɗanda suke jin suke da siyasar duniya saboda haka ba za su yarda a yi doka ba za su yarda a zartar da hukuncin Allah ba sai wanda suke so. Ba za su yarda addinin Allah ya yaɗu ba sai sai sun ga dama. Su danna can su murƙushe can su bullo ta nan su yi wannan makijin ina suke? Allah ce wa tilka adu. ga adawa can su je su gansu su je su ga yanzu nan in an je gidajen adawan da guraren su za a ga inda Allah ya halakar da su jahadu bi ayati rabbi me kai su ga haka sun yi musun ayoyin ubangijin su Allah ya ce kaza sun ce ƙarya ne wa sauru su sun saba ma manzannin Allah saboda in ka saba manzo daya to duk ka saba manzannin Allah idan ka ce duk ka yarda da manzannin Allah amma ban da manzowa ne to shikenan imaninka da waɗannan din ba zai amfane ka ba da ka cire ɗaya to ka rusa imanin in ka ce duk littafin da Allah ya aiko ka yarda da shi in ban da zahi kaza baka yarda da shi ba to duk wannan ya rushe sauran in ka ce duk ka yarda da mala'ikun Allah amma baka yarda da wani ba to duk imanin ya rushe baki ɗaya saboda haka Allah ya ce wa asauru sulahu kaga sun ƙaryatar da manzannin Allah alhali ko hudu ne aka annabi hudu aka aika masa suka ƙaryata shi to tunda suka ƙaryata shi sun ƙaryatar da dukkan manzannin Allah kenan ka gani Allah ya kiyaye mu wattaba'u amra kulli jabbarin anidin sun biye ma umarnin ko kuma al'amarin duk wani kangararre anidin mai tsaurin kaiwa Allah shi suka biye ma wa shugabanninsu da suke cewa ku kyale shi hudin me hudin so ya tadda mu ya mai da mu abin a garin nan ku kyale shi su mu za mu yi magani shi sun fiye ma irin wannan manya-manyan na banza wanda ke jagoranta su su kan gare ma Allah to kafitan ga abin da ya faru gare su Allah ya ce wa tilka adun ga fa adawa kan kun faɗi abin da ya same su ina masu yi ma Allah aurin kai masu musu da ayoyin Allah kafirai wannan zamanin ga adawa can fa su je su nemi tarihinsu su ji me suka yi ma Allah ya Allah ya yi da su me suka yi ma manzan Allah annabi hudu ƙarshe ya Allah ya yi da su ko ana tunanin na yanzu sun fi ƙarfin Allah ne ai ba a fi ƙarfin Allah ba eh Allah da yakan kyale yadda ya shirya sai san da ya so abin da zai yi amma ba wani ba mai fin ƙarfin Allah ba wata su ba fawa gun Allah ne su ba fawa kawai duk wata su ba fawa Allah na iya nike ta da duk wani mujirimi mai jin cewa shi ya sai ya murkushe addinin Allah Allah ya fi ƙarfin shi eh Allah duk wani ƙwaro Allah zai murtsuke shi in ya tashi saboda ka ga adawa can in ƙarfi kake takawa baka kai su ba dukiya baka kai su ba kangarar baka kai su ba har Allah suke mu kirari man ashaddu min naquwa to kai ko yanzu da an sa ma dan sauro a hancin ma'aikata ya ga an rikita ka ko ba haka ba to me zaka ya zaka kangare mu Allah to Allah dai ka kara mana imani amin Allah ka kara mana musamman wanda yake shi musulmi ne mai imani ya yarda da Allah ya yarda da manzon Allah amma a yaudarai yana biye ma maganganun banza na makiya Allah na yamma da na gabas kaga musulmi wai yana challenging yana kalubalantar wasu hukunce-hukunce na Allah musulmi ne wai yana tunanin wai dan me za a ce a gado namiji ya ninka mace yana kaga yana kalubalantar Allah ko dan me za a ce wai za a jehe mai zina kaza kaza kaza ai wannan kaza wato yana yana jayayya da Allah ko duk wata doka ta musulunci in ka ji kana da wani kaikayi akan ta to ka tambayi imaninka kahirai sun rinjaye ka in kai wasa kuma za ka tahi wuta dalilin wannan imaninka ya samu rauni to balle ma har har wai kana musulmi ko da ke ban tsammanin ai musulmi na iya sa ƙuri'a irin wannan ba ko a ƙasashen duniya wai a zo a kawo wani abu a majalisa wai so ake a ba da daman namiji ya auri namiji mace ta auri mace wasu ƙasashe wai an yi ai doka an yarda da haka wato a fito a yi faɗa da Allah gaba da gaba ke ka gani? to da Allah yanzu musulmin da yake gani eh kawai a je a yi wannan don mun namiji a wurin mun namijin mace yanzu wannan ka tambayi wai imanin shi na nan ta ina zai zauna ai ba zai zauna ba imanin da yana nan da ba a yi haka ba irin wannan dokokin da kafirai ke kirkirowa suna jewa cikin musulmi ana ganin kaman siyasar duniya to wallahi duk musulmin da yake ganin kaman daidai kaman ya kamata a yi su a banna Allah wallahi ya tambayi imani shi ka yanzu imanin ka ya rushe Allah ya kiyaye mu to Allah da ya ce wa tilka adu ga adawa can kun ji bala'in da ya sa me yasa ya same su kin abin da Allah ya ce ga kuma abin da Allah ya musu to Allah ka kiyaye mu kara mana imani ka kiyaye mu daga kangara to mu je mala wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ayo ala bu'dan li'adin qawmi hud Allahu akbar to Allah subhanahu wa ta'ala yace wa utbi'u fi hadhihi dunya la'anatan kuma bayan wannan azabar da aka musu an bi su da la'ana tun anan rayuwar duniya Allah ya la'ance su ma'anar la'anta ya nisanta su daga rahamar shi kowace iri tun anan duniya wa yawmal qiyama haka kuma a ranar kiyama ma Allah ya nisanta su daga rahamar shi saboda haka kana bawan Allah Allah ya ce ya nisan ka taka da rahama shi ba ka tare da rahama duniya ba ka tare da rahama a lahira to kai wace riba ka ci ai ba riba ka zo a banza duniya ka koma a banza kuma za ka je lahira ka zauna a banza ba imani da Allah balle bauta mashi ka gazance ya lalace kenan mashi tan Allah ya kiyaye mu ba wata biyu hadhihi dunya la'anatan wa yawmal qiyamah Allah ya ce ala ku saurara jama'a ku ji inna adan adawa dai kafaru rabbahum sun kafirce ma ubangijin sun ki yin imani da shi ala ku saurara ku ji bu'udan li'adin nisanta daga rahama ya tabbata ga adawa qaumi hudin mutanen annabi hudu don su ne ake wannan gagwarmayar da su adawa ‘ya'yan iram ne iram har zuwa ‘ya'yan jikokin annabi nuhu can da in ka tafi saboda haka Allah ya ce sun kafirce mu Allah to nisanta ga rahama ta tabbata ga su wannan adawan mutanen annabi hudu alaihi salam Allah ya kiyaye mu na'am to sai wa ila samud akahum salihan to ma shi gani akwai eh sai kissa annabi salih alaihi salam to muna da sauran minti goma ai kila ba wasa ba ta fara tana da tambaya ba ko eh ba fara tana da tambaya ba balle a ce ai tambayoyi a sauran mintuna eh yau wato to shine to amma dai sauran yan mintuna kissar annabi salih mu batta mu shige ta gobe ko to alhamdulillah Allah muna gode maka da shigowar watan Ramadan kuma muna fata ka ba mu alhairan da ke ciki ka kiya muna sharrin da ke ciki kuma alhamdulillahi ɗan uwa kamar yadda na fara faɗi babban alhairin da mutum zai samu a cikin Ramadan din nan in Allah ya ruha ma asiri in ba ka da komai da daddage kai azumin ka tsakaninka da Allah kai ta karatun alkur'ani inda kana yin wata guda baka sauka ba yanzu ka dawo a sati ma ka rika sauka inda sati kake sauka ka dawo ko duk kwana uku ka sauka ka gani ka ƙara in nafilolin da kake a daddare ka ƙara yawan zikirin Allah da kake ka ƙara salatu annabi da kake ka ƙara yadda kake kame bakinka daga miyagun abubuwa dama ko ba azumi wajibi ne ka kame bakinka daga miyagun abubuwa ƙarya giba da mutane janye-janyen maganganu wanda muka saba a wancan sharri a wancan sharri duk a bar wannan suna ɓata azumi in mutum bai sani ba ka gani cin naman mutane maganganun banza bai kamata ga mai azumi ba kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye in mutum idan kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku tayi kada ya alfasha kai ya surutai kai ya maganganun banza ko da wani mutum ya zo ya zagai ko ya nemi faɗa da shi ya ce kai ni fa azumi niki ni fa azumi niki kenan ashe mai azumi bai faɗa bai maganganun banza bai giba da mutane bai ma mutane sharri to idan muka kame bakunanmu muka kyautata azuminmu muka tsaya tsayin daka wajen ibadar Allah da ambatan shi da neman gafarar shi za mu ci nasara sai kuma karo na biyu da na ce kuma wanda ke da ‘yar dama-dama ya ƙoƙari ya taimaka mu wanda ke da ɗan buƙata ba abin da Allah ya fi so kamar ka taimaki wani bawa nashi Allah na iya ba kowa wadata kowa ya zama bai bukatar komai Allah na iyawa amma sai Allah ya yi wasu akwai ya wasu babu wani Allah ya tara mai bai san iyaka ba ko har bai shi za a bai san abin da ya mallaka ba wani kuma na nan kullum abin da zai sa bakin shi sai ya yi wataran ma bai samu to ba Allah ya yi wancan dan bai san shi bane ba Allah ya yi wancan don ya fi son shi ba ne, a'a ya yi don ya kai ya jarraba ka ya ga ya za ka taimaka ma marasa shi ɗin nan, ya za ka kalle su. Kai kuma marashi Allah ya yi ka don ya ga ya za ka kalli ni'imar da Allah ya yi ma wasu, za ka san Allah ne ya yi musu kai kuma ba don bai son ka ba, za ka riƙe inda Allah ya ajiye ka ka tsaya ka bauta mai, shi ma wancan zai tsaya zai riƙe inda Allah ya ajiye shi abin da Allah ya ce ya yi, dukkanmu Allah yana jarraba mu ne. in ya baka jarraba ka yake in ya hana ka jarraba ka yake saboda haka kar mu zama rashi ya sa ya raba mu da Allah kai ya zama kuma wadata ka raba mu da Allah bayan Allah haka suke jitta inda Allah ya juya su suna nan tare da shi in sun ji daɗi ba su tuna kowa sai Allah in sun sha wahala ba su tuna kowa sai Allah to amma Allah yana son in Allah ya ruha ma asiri kaga wani cikin damuwa ka taimakai to musamman a wannan wata na azumi wanda mu zama masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta ya fi kowa ba da taimako amma aka ce duk da yawan taimakon nan nashi da yawan alhairin nan nashi da yawan bayawan nan tashi in ramalan ya shigo wayo ai abun abun abun sai wanda ya gani kawai eh akan ce ya yafi iska mai sakowa yawan kyauta kawai duk abin da yazo badawa yake musamman ga watan Ramadan in yazo lokacin da Jibril ke yawan zuwa wajen shi to mu kuwa ba mu da wani abu ai da muke takama da shi face koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir kada mu jira sai wani ya kawo trailer shinkafa ko ta taliya sannan ai taraba mu unguwa ko wani ya kawo buhuna dan katan ɗayanka da Allah ya hore ma wani na nan shi kwaya ɗaya yake nema bai samu ba taimaka mai ya buɗe baki alherin da Allah zai baka yana da yawa ita ya shinkafa ka ɗaya wani ɗan kohi yake nema shi in ya samu ɗan kohi da shi ya haye to in ba damuwa ɗan kohin ka bashi ko ba haka ba ka a ce wai sai wanda yake da shi da yawa duk nan muke barin abubuwanmu ka gani yanzu sai mu tashi muna son wani abu na alkhairi za mu yi sai a rika ganin to a je gun alhaji wane ai honorable wane ai wane wane wanda inda nan inda muke mu mutanen gurin kowa zai yi abin da ya kamata ya yi ba ma a zuwa ko'ina ya mu za mu matsu kanmu da kanmu samu mu tsaya muna hange-hange to shi wani da kake son ya zo ya yi a ta mai addu'a Allah ya saka da Allah Allah shi Allah ya bashi aljanna ko to kai fa sai ka yahe kai ka yahe a je tunda shi yana da kuɗi ya zo ya bada ai ta mai addu'a kai dan wanda Allah ya baka ba za ka bada ba kaya he shi ya je ya shiga aljanna ya kamata mu rika yi Allah subhanahu wataala ya ce li yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah in wani ya kawo tirela abu ya bada ya ce ai ta rarrabawa kai in ka kawo tiya ɗaya ka ce wane na ga da Allah yau gashi kai da wane ku je ku ku dan yi buɗe baki yau suka je gidansu wannan ya daura binciya wannan ya daura binciya aka gyaggyara malam airan nan karshen ta ma hai Allah ya baka ladan da ya ba mai tirela tunda kai ta taka tirela kenan juhudul muqilli kenan to Allah ya ba mu ikon aikata alkhairi ya ba mu ikon taimaka ma yan uwa da mabukaci da da marayu dinnan kullun ana ta fama da kwamitocin marayu da sauransu to duk abin da ke kawo haka inda ma duk mun kalli karantawar da alƙur'ani yake mana yadda manzo Allah yake ta jawo hankalin mu duk ba ma bukata ya yi wani kwamitin marayu ana abin nan a a unguwa wane ya rasu ga 'ya'yan shi da matan shi akwai bukatar taimakon su to ni wane da wane da su zo gidana su zama in sa su cikin 'ya'yana kai ma wane da wane kaza cikin kaza da kaza na dauke nauyin su sauran iyalin arikai musu kaza da kaza ba shi kenan ba wa zai kara jin labari to amma sai mu zura ido wane ya mutu ga ‘ya'ya ga mata ‘yan uwa su rungume hannu makota su rungume hannu to wa zai kula da su ina haƙƙin musuluncin da Allah ya ce ai ina haƙƙin makotaka ina haƙƙin ‘yan uwantaka duk mun aje shi ke na haidai mu zo mu yi sallah kawai mu yi alwala mu shiga masallaci shine mun zama musulmi a'a wannan irin ayyukan da wannan ɗabi'o'in na musulunci da taimakon juna da son juna da riƙe juna wannan shine ruhin musulunci Allah ya ba mu ikon aiwatarwa to alhamdulillah ina ganin nan zamu kwana sai Allah ya kai mu gobe mu dasa daga inda muka tsaya kuma kana daga hannu kamar an ce ba tambaya kuma kana so ka ce akwai ta to bismillah me kike son ka ce na'am matso da ka sani ka yi tun tsazai. To bari ma yi gobe, ma yi gobe. Sahun sallah? O sahur ma yi gobe. Ƙarhe nawa a yi sahur? Bari za mu zo da takardar ka'ima wadda take daidai da lokacin yanzu gobe sai a faɗi insha Allah. Eh amma dai yanzu na san alfijir eh biyar da rabi ne ko eh kamar yanzu biyar da rabi da minti biyu alfijir ke hudowa eh to ai kullun yana raguwa yanzu dai kamata ya dai in yanzu in Allah ya kaddara an ce yau an ga wata dan muna sa ran ko a ce an an ga wata yau gobe za mu tashi da azumi in kuma Allah ya sa ba a gan shi ba ba a ce an gan shi ko ina ba sai jibi kenan za mu tashi da azumi ko ba haka ba yau muna shi yau 29 ga wata an ce an ga wata gobe insha Allah za mu tashi da azumi in kuma ba a gan shi ba an ce sai ai abin ga to sai jibi kenan insha Allah to kaga kamata ya kar mutum ya wuce irin biyar da ishirin da biyar ɗin nan yana a sahur in an ce da rabi zai da minti ɗaya ko biyu alfijir zai hudo kamar dai mu nan bai kamata to ya kamata ka ɗan samu gab tsakaninka da hudo alfijir ɗin ko da na minti biyar ne ya fi kwanciya hankali amma hawai ba dole ba shi inda za ka iya tabbatar a ce tabbas alfijir zai hudo biyar da rabi dat ka tabbatar da haka to in ka kai biyar da minti ishirin da tara da rabi kana sahur ba komai a ce kana aje kwanan ruwa kana aje kohin ruwa sakan uku ko hudu ko biyar alfijir ya hudu azuminka ya yi amma za ka iya gano haka ai akwai wahala ko to shi yasa tunda dai baka iya tantance haka sai ka dan sai ka dan bada gap ko na minti biyar tsakaninka da lokacin da aka ce alfijir na hudowa dan kaka shiga matsala ko yawa kuma gashi yanzu kullun kila kan ma a gama azumin sai kaga ya dawo wajen biyar da minti goma kila ko da kwata kullun ba yake shi abin da yasa lokacin ke da wuya ba tsaye yake go ɗaya ba ai kun ga yanzu kwanakin baya can ana sanyi farko farkon sanyi ba muna sallan magariba nan shida da kwata ba? To, har da minti biyar an yi magariba, amma daga baya sai gashi mun zo ana neman ta koma bakwai. To, kuma yanzu ta fara, har yanzu ma dai tahiyar take, ƙila kan azumin nan ya wuce sai kaga ana yin sallar bakwai ma ƙila har da ɗan wani abu, ta magariba, shan ruwa. To, kaga akwai buƙatar a riƙa bibiya kenan, a riƙa bibiya don kada mutum ko ya ta sahur alfijir na kallon shi ko kuma gara ma dai faduwar rana na da sauki saboda ita da ta faɗi za a gane ta faɗi aiko to a rika bibiya ana kulawa insha Allah Allah ya mana muwafaqa اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أقوم بجرما سلك المذكة تعالى شيء أكبوت وأن كراتو muna fata Allah ya ƙara lafiya ya ja kwana Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya a ruwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta mala ya da اهدنا الصراط المستقيم هدي الى صراطك المستقيم امين tunda budewa ne za a yi addu'a uku yau malabra a yi addu'a amin amin amin آمين آمين